الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haduwa a cikin wannan safiya ta alhamis 19 ga watan bakwai watan rajab hijiran manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam 1447 a wannan gari na tabalot mai albarka a wannan jiha tamu ta agadas muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mata ɗaukaka da daraja a ci gaba da gudanar da darasi na daurar littafin sharh sunna ta al-imam al-barbahari kamar yadda dan uwa malam Isa ya gabatar Allah subhanahu ta'ala ya datar da shi a nuskar da ke gabana za mu tashi fakara ta 60 ne daidai wanda wannan shine zama na hudu a cikin wannan daura mai albarka inda malam yake cewa والإيمان بأن مع كل قطرة ملكا ينزل من السماء حتى يضعها حيث أمره الله عز وجل yana daga cikin abubuwan da suka shafi imani daga cikin aqida ta ahlus sunna wal jamaa yin imani da cewa tare da kowane digon ruwa na sama da Allah yake saukarwa akwai wani mala'ika wanda yana sauka daga sama har sai ya kai wannan ɗigon ruwan inda Allah ta'ala ya umarce shi kaga irin ruwan da ake yi mamakon ruwa malam wani ya tada ya rusa gidaje wani ya aiko gulabe wani kaza to duk ɗigo ɗaya da zai daga da izinin Allah Allah ya sa wani mala'ika yana kula da wannan ruwan ga inda zai daga wani zai ɗigo saman wani ice wani a saman jikin mutum wani a saman rufin wani gida wani saman wata dabba ya daga cikin teku wani ya daga a saman tudu wani a kwari wani a saman ciyawa duka Allah subhanahu wa ta'ala ya sani athar sun zo daga magabata akan haka kamar yadda ibnu jaririn tabari ya ambata a cikin tafsirin shi hakan nan al-imam abu shaykh a cikin kitabul azama nashi cewa duk wani ɗigo na ruwa da zai sauka Allah yakan aiko mala'ika yana sauka da izinin Allah subhanahu wa ta'ala a inda Allah ya umarce shi. Wallahu alam. Amma cewa Allah ya san ɗigo nawa za a yi, milimita nawa za a yi, a wannan kuma abu ne da duwani musulmi ya shaida da shi. والإيمان بأن النبي صلى الله عليه وسلم حين كلم أهل القليب يوم بدر أن المشركين kanu yasma'una kalama da yin imani da cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da yayi magana da kafiran da aka jefa a tsohuwar rijiyar da ke badar a ranar yakin badar shine qalibu badrin to mushrikan nan suna jin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa lokacin da aka aka aka kare yakin badar akwai mutum goma sha bakwai wanda su sanadidu quraish ne suna cikin maɗauka tutar kafurci a cikin ƙuraishawa su abu jahal su ainihin utuba da shaiba da rabi'a da su uqba tubun abi mu'aytin da su umayya tubun khalaf da sauransu annabi sallama ya ce a ja gawawwakin su a je a zubar a cikin wannan rijiya tunda tsohuwar rijiya ce ba ta amfani to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a bakin rijiyar kamar da hadisi ya tabbata hadisin abu talha cikin bukhari da hadisin anas dan malik cikin muslim ya ce yanzu kun shaida abinda nake gaya muku gaskiya ne kun yadda alkawarin Allah gaskiya ne har sai duna umar ya ce ya kake magana da su alhalin matattu ne sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba ka fi su jin abinda nake faɗa ba Allah ne ya jiyar da su wannan magana ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk da cewa asali mutumin da ya mutu ko ka kira shi baya ji amma shi annabi sallallahu alaihi wasallama a gurin Allah ne ya isar da magana tashi zuwa ga kunnuwansu domin faɗin cewa wa ma an tabi musmi'in man fil qubur kai baka jiyar da wanda yake cikin kaburbura to ai annabi laysa huwa alladhi asma'ahum inma asma'ahumullah Allah shi ya isar da sautin annabi zuwa ga kunnuwansu abinda Allah ya kore mai shine isarwar da kanshi cewa ma anta bi musmi'in man fil qubur kai baka iya isar da ko jiyar da wanda yake cikin kabari sau da haka wasu sun dan samu ishkali akan mas'ala ta sama'ul amwat shin wanda ya mutu in an kira shi yana ji ko baya ji har al'allama ibn uthaymin rahimahullah a cikin littafin alkaulul mufid sharhu kitabi tauhid tawakkufi yayi yace shi ba zai ce ana ji ba ba zai ce ba a ji ba saboda wasu daga cikin dalilai da yake ganin kamar sun dan so su ainihin wato cikaro da junansu to idan daman ka'ida mujtahidi in ya kasa hada tsakanin nassi biyu wanda suka cikaro da junansu ta hanyar aljam'u bainahuma ko kuma at-tarjihu bainahuma to abin da yake wajibi shine yayi tawakkufi domin ba zai yi tarjihi ba sai in ya san wato ainihin tarihi sannan ya ce akwai nasikh akwai mansukh ga wanda ya riga wani to sai ya zama wancan na farkon an goge shi da nabiya ko kuma a'a akwai fuskar da za a iya hada su ya zama wannan yana dauke da wata ma'ana wannan yana dauke da wata ma'anar daban wanda shine daman na fari to duk in ya kasa sai ya tawakkufi ba zai ce hadisan sun ci karo ba sai ya ce a ni dai ban gane ba domin raunin daga gare ka ne ba daga nassin ba amma al'allama nasiruddin albani rahimahullah ya goyi bayan ra'ayin da ke cewa kwata-kwata wanda ya mutu baya jin me ake faɗa in tad'uhum la yasma'u du'a'akum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir da kuma faɗin shi wa ma anta bi musmi'in man fil qubur da wasu dalilai wanda ya yi takrizi ko takhriji na littafin al'imamul alusi mai suna al'ayatul bayyanat fi adami sama'il amwat wato ayoyi wanda suke a fili wanda suke nuna mamata ba sa jin abin da ake fada to sai dai bai hana a samu wata hala khassa ba kamar halin wato mushriki quraishi lokacin da annabi sallallahu alaihi musu magana suna cikin qalibu badrin Allah ne ya jiyar da su wannan hala ce khassa ta saba ma umumin abin da aka sani domin shi Allah fa'alul lima yuridu bala yace wal imanu bi anna ar-rajula idha marida ya'juruhu Allahu ala maradi da yin imani da cewa mutum idan yayi rashin lafiya Allah zai bashi lada akan wannan lalura wannan jinyar da yayi wannan rashin lafiyar da yayi amma fa da sharadin in yayi hakuri ya zo a hadisin ibn mas'ud cikin bukhari da muslim ma min muslimin yusibuhu adam min maradin fama siwahu illa hatta Allahu bihi sayyi'ati kama tahuttu ash-shajaratu waraqaha babu wani mutum da wani rashin lafiya ko wata cuta za ta same shi face sai Allah subhanahu wa ta'ala ya kankare mai zunuban shi kamar yadda ice ke kakkaɓe ainihin wato ganyen shi da ya bushe to haka Allah subhanahu wa ta'ala ke kankare zunubin mutum idan yana rashin lafiya hadisai mabambanta sun zo da haka balma annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa Allah yakan jarabci wanda yake so ne daga cikin bayinsa man yuridillahu bihi khairan yusab minhu wanda Allah ya nufe shi da alkhairi sai ya jarabce shi da rashin lafiya da abubuwa da ga su nan shi yasa za ga annabawa sun fi kowa shiga cikin lalura da rashin lafiya annabi ayyuba alaihi salam sai da ya shekara goma sha takwas baya iya ko motsa wata gaba ta jikin shi malamai suka ce abin da ke aiki abu biyu ne kawai a jikin shi daga zuciyar shi da ke cike da imani sai harshen shi da ke cike da ambatan Allah sai da ya shekara goma sha takwas a haka amma duk da haka bai yi raki ba bai yi gajen haƙuri ba shi yasa Allah ya ce inna wajadnahu sabira ni'mal abdu innahu awwab da yayi haƙuri ashe maganin ma yana saman maganin kwanci aka ce urkud bi rijlika hadha mughtasalun baridun wa sharab ka motsa kafa ka ruwa in ya fito ka sha kai wanka cutar ta waje da ta ciki za ta warke shikenan sai ya warke to Allah yakan jarabce ka ba wai dan baya kaunar ka ba yakan jarabce ka ba wai dan ya mance da kai ba a'a dan ya ga iya zurfin hakurinka da kuma adadin ladar da zai ainihin wato ninninka maka Allah ka sa muna cikin bayi masu hakuri mala yace wash-shahidu ya'juruhu Allahu 'ala al-qatil wanda ya shahada a filin daga Allah zai bashi lada akan kisan da aka yi mishi kamar yadda Allah ya ce wa shuhada inda rabbihim lahum ajruhum wa nuruhum Allah ya ce shahidai a gurin ubangijin su ladar su take da kuma hasken su da zai ba su ranar gobe alkiyama da haka wannan wannan kenan haka hadisin cikin muslim da ke cewa Allah yakan gafarta ma shahidi duk wani wato zunubi da ya aikata banda bashin da ake bin shi riwaya ta Abdullahi ibn Amr ibn al-As والإيمان بأن الأطفال إذا أصابهم شيء في دار الدنيا يألمون وذلك أن بكر بن أخت عبد الواحد قال لا يألمون وكذب daga cikin aqidar mu ta ahlus sunna muna yadda da cewa wato lallai yara ƙananu idan wani abu ya same su a duniya kaga yaro yana masassara ko yana ciwon kai to ya'lamuna suna jin raɗaɗi ya'lamuna bil hamza ba ya'lamuna ba wato suna jin radadi suna jin ciwo kamar yanda babba in yaji ciwo yana jin zafi to su ma yara in sun ji ciwo suna jin zafi wannan abu ne da a hankali ma an yadda da shi ko duk mai hankali ya gamsu da haka idan ɗanka na zawon haƙori kaga yana wato bayan gari yana, yana, yana gudawa yana fama da masassara wani lokaci idanu suna liƙewa kasan dai yana jin zafi duk ya rame ya zube hankali ya yadda da wannan to amma me yasa ya kawo shi a babun aqida sai ce saboda an samu wani dan bid'a ya karyata haka duk abin da wani daga cikin yan bid'a ya shahara da yin musun shi ko da abu ne da kowane musulmi ya yadda da shi to ana rubuta shi a babun aqida dan kar wani ya rudu da wancan gafalalla to bakr wato ibnu ukhti abdul wahid ibnu zaidin kenan al-basri ya kasance yana karyata haka duk da cewa ana ruduwa da shi mutum ne zahidi mai gudun duniya mutum ne mai yawan ibada wanda za ga da yawa daga cikin rababbin ahlus sunna an suka ga dan bid'a da dogon tabzin shi ko yana yawan azumi ko yana yawan sallah sai su dauka ai waliyi ne kawai dan aljanna alhalin akwai wanda sallar shi da azumin shi ba za ta yi mishi amfani ba sau da kasancewar zuciyar babu imani a cikinta sau da kasancewar ba ainihin wato tauhidi babu aqida a cikin aikin nashi shi kuma aiki baya karbuwa sai ya cika sharuɗa na ikhlasi da mutaba'atu sunna to saboda haka sai ya ce wannan mutumin ya kasance yana ƙaryatawa cewa yara ƙananu ba sa jin zafi duk abin da zai faru da su shi yasa ibnu hazmi zahiri rahimahullahu ta'ala yace wannan magana ta bakr wato inqita'u samijin walijajin fil batil yace qabihun wa daf'un lil 'iyani wal hissi ture abin da ganin ido ya tabbatar da kuma ji a jiki ya tabbatar ya ce wannan magana wato ainihin magana ce wadda ta kasance ta banza bata lokaci ne ma kawai ibn hazmin ya ambace shi a cikin alfasul hakan nan abul hasan al-ash'ari cikin makalatul islamiyyina wanda shi wannan mutumin yana cikin khawarijin yana cikin firka ta khawarijin shine yake cewa kullu dhanbin walau saghura duk zunubin da wani zai yi ko da kankani ne to ya zamanto kafiri sai ce illa ahla badr sahabban da suka yakin badar ne kawai saboda annabi sallam ya ce la'alla allah tala'a ala ahli badr fa qala a'malu ma shi'tum fa inni qad ghafartu lakum ce su kadai ne in sun yi laifi ba su kafurta ba amma duk wani wanda ba bai je yakin badar ba ko da sahabi ne in yi karamin laifi ko babban laifi ya kafurta kaga wannan shishigi ne a cikin wato aikin Allah subhanahu wataala Allah ka kare mu daga tabewa wala yace wa alam annahu la yadkhulul jannata ahadun illa bi rahmatillahi ku sani cewa ba wanda zai shiga aljanna sai da rahmar Allah duk wanda ka gani a aljanna rahmar Allah hadisi cikin bukhari da muslim musamman riwayar aisha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace i'lamu annahu lan yudkhila ahadan minkum amaluhu aljanna ku sani cewa ba wanda aikin shi zai shigar da shi aljanna daga cikin ku suka ce wala anta hadda kai ya rasulullah yace wala ana illa an yataghammadani Allah bi rahmatin minhu wa fadli ce ko ni sai dai in Allah ya lullube ni da rahama shi da falalar shi to duk wanda ya shiga aljanna bi rahmatillah wanda ya shiga wuta bi fadlillah wanda ya shiga aljanna bi fadlillah wa rahmatihi wanda ya shiga wuta bi adlillah subhanahu wa ta'ala wa hikmatihi ولا يعذب الله احدا الا بذنوبه بقدر ذنوبه الله baya azabtar da wani sai saboda zunubin shi da gurgudan laifin shi gurgudan azaba shi domin wa ma rabbuka bi zallamin lil abid ولو عذب اهل اهل السماوات والارضين برهم وفاجرهم عذبهم غير ظالم لهم da Allah zai azabtar da duka halittun shi na sama da na ƙasa na ƙwarai da na banza zai musu azaba a matsayin bai zalunce su ba yana da ikon da zai kama kowa ya kai shi wuta amma sai ya wajabta ma kanshi rahma kataba rabbukum ala nafsihi rahma ya Allah ya wajabta ma kanshi tausayi ya sanya ka'ida wanda yayi kaza zai mai kaza wanda yayi kaza zai mai kaza tare da cewa da wutar da aljannan da mutanen da aljanun da musulman da kafuran dukkan su bayin shi ne yana da ikon yayi abin da ya ga dama da su ba mai cewa dan me la yusalu amma yaf'al wa hum yusalun Allahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmihi wa huwa sari'ul hisab amma duk da haka wato sai ya sanya ma kanshi cewa ba zai zalunci bayi ba wama zalamnahum walakin kanu anfusahum yadhlimuna to saboda haka sai ce da Allah zai azabtar da duka bayinsa na cikin sammai haddasa jibrilu da na cikin ƙasai hadda annabawa da ainihin manzanni na ƙwarai da na banza duk ya tattara ya wuta da su ba wanda zai tuhume shi da zalunci domin zalunci sifa ce wadda ta kasance mustahila a haƙƙin Allah ba zai yiwu ba Allah baya zalunci to ga ƙaddarawa ba zai yi hakan ba amma ga ƙaddarawa da zai azabtar da dukkan bayan shi bai zalunce su ba la yajuzu an yuqala lillahi tabaaraka wa ta'ala innahu yadhlimu baya halatta a hankalce mantiqiyan bayan da za a ce Allah yayi zalunci domin me wa inna ma yazlimu man ya'khudhu ma laysa lahu domin wanda yayi zalunci shine wanda ya dauki wani abu da ba nashi ba to shi kuma Allah ai komi nashi ne wallahu jalla thana'uhu lahul khalqu wal amru Allah wanda yaban shi da izzar shi ta girmama komi nashi ne da halitta da lamarin halitta al khalqu khalquhu wad daru daruhu halittun nashi ne gidan wutan da na aljannan nashi ne la yus'alu amma yaf'alu bi khalqihi ba a cewa dan me yayi mahalittinsa kaza wala yuqalu lima wa kaifa ba a cewa dan me kuma yaya akai Allah yayi kaza ba a mai wannan tuhumar ba a mai wannan interview din ba a mai wannan shishigin la yadkhulu ahadun bayna Allah wa bayna khalqihi ba wanda ya isa ya shiga tsakanin Allah da halittinsa yanda ya ga dama zai yi da su yanda ya ga dama zai aiwatar musu amma tare da haka sai ya sanya makan shi adalci da rahma da tausayi da falala wadda sun marin jayi bangaren azabar shi in kai kyakkyawan aiki daya a baka goma daga goman nan a ninka ma zuwa 700 kai in ya ga dama ya ninka ma a du'afan kathira amma in mutum yayi zunubi guda daya sai Allah ya rubuta mai zunubi daya in ya tuba a gafarta mishi yayi niyyar saban Allah ya fasa a rubuta mai kyakkyawan lada ya yi niyyar bautar Allah wani abu ya hana shi a rubuta mishi kyakkyawan lada in ya yi niyyar mummuna kuma ya aikata to nan ne kataba Allahu indahu sayyi'atan wahida sai a rubuta mai mummuna guda daya wata ran ma kawai sai a duba kundin sai a ga babu ita ko istighfari ma kila bai yi ba Allah ya ga damar ya yafe mishi saboda wani aikin alkhairi da yayi wata sadaka da yayi wani farin ciki da ya sanya wani daga cikin bayin Allah kaga rahmar Allah wa rahmati wasi'at kulli shay'in anna rahmati taghlibu sukhti rahmar Allah ta rinjayi fushin Allah subhanahu wata'ala amma inda zaka gane dan adam butuli ne duk da haka jahannama sai an cika ta makil har sai an danna saboda me saboda butulci irin na dan adam ga aljannar da aka yassare maka ƙofofinta aka buɗa maka hanyoyin da za su kai ka zuwa gare ta amma sai ga mutum ya fi karkata zuwa ga sabon Allah shaidan na jan shi zuciya na kwasar shi duniya tana yaudarar shi inni bulitu bi arba'in yarmina ni bin nabli an qausil lahunna dariru iblisu wad dunya wa nafsi wal hawa anna yafirru min al hawa na hariru Allah ka tsare mu daka ya zo a cikin wato ainihin hadisi na abu dawud da ibn hibban daga ubay ibn ka'ab da ainihin wato wasu daga cikin sahabbai cewa allah subhanahu wata'ala da zai azabtar da bayinsa na kwarai da na banza na kirki da na wofi musulmi da kafiri da bai zalunce su ba kamar yadda malam ya ambata وليت وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار ولا يقبلها أو ينكر شيئا من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الإسلام فإنه رجل رديء القول والمذهب da kaji mutum yana sukar hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yace ba zai karbe su ba ko yana sukar yana inkarin wasu daga cikin riwayoyi da aka yi daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tabbatattu fattahimhu ala islam ka binciki musuluncin shi ba musulmi ne ba irin su masussuka da duk mabiyansa waɗanda suke zuwa su ce su ƙur'ani zalla ba ruwansu da hadisi a to ƙarya ne ƙur'anin ma ba shi zaka bu ba tunda an ce maka hadisi fassara ƙur'ani sai ce a bai yarda da fassarar annabi ba amma ya yarda da fassarar wani katotan malamin shi ko fassarar da shi ya sha kubewar shi ya ga ta dace ya fassara kuma ya haramta ma kanshi ya haramta ma wani shi koyan duk wani ilimi da zai taimake shi gurin fahimtar alkur'ani ita sunna dama ita ce kan gaba gurin abin da zai sa ka fahimci alkur'ani mai girma to amma qur'anin nan shi fa mai cewa bai yadda da sunna ba da qur'ani zai yi aiki bai da alaka da larabci ta gaba ko ta baya ta kusa ko ta nesa amma kuma qur'anin an saukar da shi bi lisanin arabiyyin mubin ba inda ya je ya koyi larabcin don ya ce koyan ilimin larabcin ma bida'a ne kai ya ce ma kafirci bai koyi nahau ba bai koyi sarfu ba bai koyi balaga ba bai koyi usulul fiqh ba bai koyi usulul tafsiri ba bai san riwayat ba bai san qira'at ba bai san kaza ba ulumul qur'an duka bai san su ba bai san asbabun nuzuli ba bai san ainihin wato abubuwan da suka shafi at-ta'arud dar'u at-ta'arudi baina wato ko kuma aljam'u baina muhimmi ta'aridi fil ayatil fi ayatil qur'an duk bai san wannan ba a gurin shi koyan wannan kafirci ne yin shirka ne da Allah kuma zai zo ya fassara yaran da ba nashi ba a yaran ma na larabci na alqur'ani larabawa fusahaul arab masu fasaha da hikimar larabawan sai sun zo sun samu annabi ya fassara musu me ake nufi da kaza sai sun shiga cikin wani hali ya ce wai ba ku ga Allah ya ce kaza ya ce ka sun kasa ganewa saboda shi larabcin na Allah subhanahu ta'ala da ya saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dole sai ta inda aka hauta nan za a sauka wanda ya kawo sakon shine zai iya bayanin shi amma sai ya ce bai yarda da hadisi ba to kaga kenan bai yarda da alqur'ani ba tunda yana tuhumar wanda aka aiko da qur'anin idan har hadisan zai zamanto akwai rudani cikinsu to me zai kore cewa shi ma ƙur'ana akwai rudani cikinsu tun daga shi nan ana ta yi mushi ilzamat to an ka ce hadisi shirme ne saboda kaza ai in an ce kaza ya za ai kaza wanda ya ga dama cikin ayon ƙur'ani zai iya fito maka da irin wannan ai Allah ya faɗi cewa akwai wanda suke wa ukharu mutashabihat akwai ayoyin da suna da ɗan rikitarwa ga wanda ilimin shi bai yi nisa ba sai ce fa'amman ladina fi ƙulubihim zaigun fayattabi'una ma ta shabaha min hubtiga alfitnati wa butiga a ta'awili wa ma ya'lamu ta'awilahu illallah akwai kiristocin da ake kira ‘yan bazata sun kafurtar da mutanen da ke cikin ƙauyaku da rigage na fulani da sauransu da ɗauko wasu ayoyi na alkur'ani wanda a zahiri sun ci karo da juna suka nuna musu addinin ma'aika ga babu tsari a cikinsa yanzu an ce wato wanda zai yi aure sama da mace ɗaya wato in mutum zai yi aure ya auri sama da mace ɗaya in zai yi adalci in ba zai iya adalci ba in khiftum Allah ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum to amma kuma a cikin ayar dai a gaba sai aka ce walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum ba za ku iya yin adalci tsakanin mata ba ko da kun so yin haka gashi can an ce sai in za ka yi adalci ne sannan ka yi mace biyu ko sama da biyu nan kuma an ce ba za ka iya yin adalcin ba to haka a zahiri akwai tufka da warware ba inda za ka samu mafita sai ka koma sunna sai a ce maka wancan adalcin na aiki ake nufi na zahiri rabon kwana da sauransu wannan kana iyawa wannan da aka ce ba za ka iya ba daidaita mutum biyu a zuciyarka ya zama yadda kake son wannan haka kake son wancan ba zai yiwu ba dole sai ka ji cikin matanka ka fi karkata zuwa ga ɗaya daga ciki cikin 'ya'yanka ka fi karkata zuwa ga amma kar wannan abin ya sa ka yi zalunci kar wannan abin ya sa ka ci haƙƙin ɗaya daga cikinsu fatadharu hakal mu'allaka to kaga sai a sunna za ka san wannan to ban san ba musussuka daga ganin shi dai ba mace ɗaya gare shi ba da ganin shi wannan zari gare shi to ban sanya yake iya gane bambancin waccan ayar da wannan ayar ba gayi nan gurin wato haddi na zina a can an ce a yi bulala a can an ce a ɗaure ta har sai ta shekara to ya za a yi bai yadda akwai nasikh da mansukh ba ya za a yi haka ya za a yi hakan ya haɗu a can an ce annabi sallallahu alaihi wasallam baya shiryatarwa laysa alayka hudahum walakin allaha yahdi man yasha anan kuma an ce wa innaka latahdi ila siratin mustaqim idan ba a karatun abubuwan ilimi na cikin alkur'ani da gano su daga malamai ya za a ka iya hadawa ko Allah ta'ala magana shi tana warware juna ne subhanallah kaga ba zai yiwu ba da ka kai musussuka da mabiyanka ku ne abin tuhuma ba alkur'ani ba alkur'ani da sunna ba ababen tuhuma ba abin kai imani da su da ka duk wanda ka ji yana sa shakku a cikin sunna ka tuhumu addinin shi zindiki ne da rigar musulunci a fuska musa a cikin fir'auna kwangilar rusa addini ne ya ɗauko kawai na fata an gane wannan ya ce ka tuhume shi akan addininsa fa'innahu rajulun radi'ul qawli wal madhhab domin wannan mutum ne wanda yake mai mummunar magana mai gurbatacciyar aqida wala yata'anu ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama wa ashabihi li'annahu innama wala yuta'anu kin bayan da za a yi a soki annabi sallallahu alaihi sallama da sahabban shi li'annahu innama arafna Allah wa arafna rasulallah sallallahu alaihi sallam wa arafna alquran wa arafna alkhaira wash-sharra wad-dunya wal-akhirata bil athar ai ba mu san Allah da manzo ba ba mu san alheri da sharri ba ba mu san alqur'ani ba ba mu san duniya da lahira ba sai ta hanyar riwayoyi hatta ƙur'anin da kake cewa ba kai wato shi kaɗai ka yadda da shi shi ma ai ba kai aka ma wahayinsa ba ba a saukan ma da wahayin alƙur'ani ba shi ma ta hanyar riwaya aka same shi ga sunan mahaddata suna da ijazat ijaza kake samu daga malamin da ka koyi ƙur'ani gurin shi zuwa ga malamin da shi ma ya koya gurin shi zuwa ga malaman da suka koyar da shi har zuwa kan ƙari inda kuke karatu akan ƙira'a shi daga rawun shi misali hafsu ne daga asim ne daga malaman da asim ya ji daga gare su zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa ga mala'ika jibrilu zuwa ga Allah kaga shi ma ai riwaya ne yanda kake cewa bukhari ya ce haddathana fulanun an fulanin an fulanin haka aka ruwaito alqur'ani me yasa zaka yadda da na qur'ani alhalin mazajen ne suka ruwaito shi ka ƙaryata na sunnan da wasu ruwayoyin su din marwaitan qur'anin su suka ruwaito hadisin afatu'minuna bi ba'd alkitabi wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayati dunya dole sai ka kaskanta tun a duniya da izinin Allah subhanahu wataala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kar ɗaya daga cikin ku ya sake in tar da shi ya kishin gida saman shimfiɗar shi ko abin zaman shi irin yadda Musa suka yake kawo kujeran matar shi ya zauna ya shirge a kanta ya karanto wani hadisi annabi ya ce ya atihi al'amru min amri ko mimma amartu bihi aw nahaitu anhu wani abu ya zo mai na umarni na ko hani na fa yaqulu la adri ma wajadna fi kitabillahi taba'na ji ani ban san da wani hadisi ba ba ruwana da wani bahari ba ruwana da wani muslim abinda muka tarar a qur'ani shi zamu bi annabi yayi ma ishara zuwa ga masussuka yace kar in sake in samu irin wannan cikin al'ummata wa'annan wato tawaghit ne gumaka ne cikin addinin musulunci ba a biye musu ba a imani da su tallata wato ainihin da'awarsu ma kan shi banna ne cikin addini daga tahziri ake a karkatar da mutane daga sauraron su a hana su kwata-kwata a haddara su ubangiji Allah ta'ala ya samu dace to saboda haka sai yake cewa ai hadisi alqur'ani da dukkanin abin da muke ciki na musulunci sanin alqibla sanin duk ta hanyar riwayoyi ne muka same su sallar da muke azumin da muke yi zakkar da muke fitarwa hajjin da muke zuwa duk ta hanyar riwayoyi muka same su to ko mutum ya zo ya ce kar a yi imani kaga kenan asasan musuluncin yake so ya tubbuke daga kututunsa musuluncin yake so ya tuge daga tushen shi kaga wannan kwangila ce ta rusa musulunci fa innal qur'ana ila sunnati ahwaju min as-sunnati ila al-qur'an wannan magana ce ta makhul ash-shami yace domin yanda qur'ani ke buƙatuwa zuwa ga sunna yafi yanda sunna ke buƙatuwa zuwa ga qur'ani sai ka natsu zaka gane ma'anar magana yanzu an san adadin ayoyin alqur'ani gabaki ɗayan su a kowace qira'a a kowace riwaya ana da aya kaza a cikin sura kaza ana da sura kaza a cikin hizbi kaza ana da hizb kaza a cikin juz'i kaza ina fata an gane an sani an san adadin ayoyin an mun san ranar da aka saukar da ma ayar ƙarshe misali ta, ta ahkam al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan ita ce ayar ƙarshe ta ahkam ayoyin ayar ƙarshe gabaki daya wato ainihin faɗin Allah subhanahu wa ta'ala cikin suratul bakara cewa wattaku yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamuna amma hadisi ba wanda isa ya ce maka hadisan annabi guda kaza ne domin in ka san wasu baka san wasu ba arafta shay'an wa ghabat anka ashiyahu kaga hadisi ya fi fadi alqur'ani yana zuwa da hukunce hukunce a dunkule ne yana zuwa da bayanai wani lokaci amma ne sunna sai ta zo ta fassale su sai ta zo ta khassase su sai ta zo ta kayyade su sai ta yi sharhi ta yi fashin baki ta ce kaza da ake nufi kaza ake nufi fa sai a ce kaza a ce zalunci a ƙur'ani hadisi ya ce shirka ake nufi Allah ya saukar da faɗin Allah ta'ala cikin suratul an'am alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtaduna wanda suka yi imani ba su haɗa imaninsu da zalunci ba waɗannan su za su shiryu kuma su ne suke da natsuwa sahabai suka rikici suka ce ya rasulallah ayyuna lam yadhlim nafsa cikin waye bai taɓa zaluntar kansa ba sai ana sallama ya ce ba kamar fa da kuka fahimta ba ba zalunci na saɓan allah ba ya ce ba ku ji bawan allah nan na kwarai da allah ya hikaito mana abin da ya faɗa cikin suratul lukman ba da ya ce mishi ya bunayya la tushrik billahi inna shirka la zulmun azim kun ji tafsiri daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace shirka ake nufi wanda bai yi shirka ba shine kadai shiryayye kuma shi zai samu aminci amma dan ka taba yin ƙarya wannan kana da damar ka tuba ko baka tuban ba in Allah ya ga dama zai yafe maka amma ka tuba din dan baka san me zai faru ba gobe ba kamar shirka ba da ya zama cikin kundin aikin mutum akwai shirka ya mutu bai tuba daga gare ta ba to shikenan aikin shi ya gama lalacewa ba shi ba rahmar Allah inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha kaga sunna ce ta fassara mana wannan to dan haka yanda qur'ani ke buƙatar ba mai qur'anin ke buƙata ba ku fahimta shi Allah bai buƙatar komai gurin kowa yanda ƙur'ani ke buƙatar ma'ana in kana so ka san ƙur'ani kake da buƙata zuwa ga sunna ya fi yanda in kana so ka san sunna kake buƙata zuwa ga ƙur'ani domin ita sunnar galibin al'amuranta a fayyace yake annabi zai ce kaza nan take wani sahabi ya ce me ake nufi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce an haramta yin ta'addanci a garin Makka ko zubar da jini an hana fada a cikinta an hana nome ciyayinta an hana sare itaciyarta an hana yin tsintuwa a cikinta sai ga wanda zai yi cigiya Al-Abbas nan take sai ya ce ya Rasulullah amma a fidda mana idkhir wani nau'i ne na ciyawa wanda makera na aiki da shi suna amfani da shi gurin rufe rufin gidansu da ainihin wato sanya mamata a cikin kabari suna kaza kaza da sai annabi ya ce illal idkhir nan take sai ce to an fidda idkhir shi ana iya nomewa kaga kenan sunna ta fi kusa da mumini ta inda mai sunnar wanda aka aiko maka ne dama dan ka ji dadin gane wato shari'ar Allah shi qur'ani yayi nesa da kai ta wannan fannin dan shi wahayi ne in aka riga aka kullo shi aka aiko shi kenan shi ita kuma sunnar ga ka gashi kamar su sahabbai kenan ya ce kaza su ce me ake nufi ya fassara musu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce daga cikin waɗanda suka fi kowa nesa da annabi a ranar alkiyama wanda Allah ya fi fushi da su wanda annabi ya fi yin fushi da su sai ya ce athartharuna wal mutashaddiquna wal mutafaihiquna sahabbai sun san me atharthar sun san menene al mutafaihiq sai suka ce mun san athartharuna wal mutafaihiqun famal mutashaddiqun ko sun san athartharun da al mutashaddiqun famal mutafaihiqun su wahi al mutafaihiqun kuma ya rasulullah sai ce al mutakabbiruna sai ya fassara musu nan take to maka ga in wahayin qur'ani ne ta ya zaka aika sako gurin Allah ya fassara maka wata kalma idan aya ta sauka ma abubuwa suka rikice aka kasa ganewa sai a zo gurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ko yayi bayani ko ya roki Allah ya saukar da bayani da aka saukar da ayat tuhumar wanda bai je yaki ba aka sake ta mutlaqan su Abdullahi ibn Ummi Maktumin yazo yana kuka yace ya Rasulullah da zamu iya fita da mun fita sau da shi makaho ne sai Allah ya saukar da ghaira ulid darari da ba a saukar da shi ba wato shi ɗan ƙala ƙato annabi ya hana mu zagi da na kutuntuma musu wallahi in ba raina hankali sunna rahama ce cikin al'umma rahama ce fiye da yadda kake tsammani shi yasa ko shi yasa zaka lura da su babu annuri a fuskar su babu tausayi babu jin kai babu wato imani a cikin al'amuransu burinsu al'umma su shiga takura burinsu musulmi ya rikice ya rasa yaya zai bauta ma Allah to saboda haka dole ka san da haka wal kalamu wal jidalu wal khusumatu fil qadari khassatan manhiyun anhu inda jami'il firaqi li'anna al qadara sirrullahi yin magana a cikin wal kalamu ilmul kalam ilmul kalam ilimi ne da aka kirkiro shi domin a yi fada da hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam har abin yayi sama zuwa ga fada da da Qur'anin Allah har abin ya kai zuwa ga sanya shakku cikin lamuran Allah cikin ayyuka da sifofin Allah abin ya ƙara fadi har ta kai zuwa ga wasu sun samu kokonto shin akwai ma zatin Allah ko babu ilmul kalam falsafarsa da mantikinsa da wane ne da ake ɗauko ra'ayi na yunan ra'ayi na kafiran farko wanda cikin kiristocin ma arna ne su a cikin arnan ma arna ne su wanda suka yi mawasu annabi isa tawaye da kuma waɗanda ma kafin ma annabi isan fa aka yi su ƙabular milad sai ake ɗauko maganganunsu wanda su ba su yadda da kowane addini ba ba su yadda da kowane annabi ba ba su yadda da kowane littafi ba molanka suke rayuwarsu wai hikimominsu ne ake ɗaukowa sai a tarjama da larabci sai a zo a karanta ma ka ɗauka wata ƙa'ida ce ta shari'a ko wani asali ne daga cikin usuluddin ana karantar da shi a ainihin jami'o'i da sauransu har a kwalejoji a yanzu duk da cewa akwai waɗanda suka yi ƙoƙarin tsaftace shi amma ba abin da zai ƙara mawa wato bawali tsafta face a kawar da shi ko? Daka Shekul Islam Ibn Taymiyyah yake faɗa kan ilmul kalam ya ce, La ya tajihu zakiyu wa la ya stafidu minhu alghabi mai hankali bai da buƙatar shi. Dolo kuma ba zai ƙare da shi ba halaka zai. Tunda ai sun ce ilimi ne da zai koya maka tattaunawa. ka iya kare kanka ko da ba tare da ka san wani dalili na ƙur'ani ko sunna ba to kaga ai shirme kenan Allah me yace manzo sallallahu alaihi wasallam kul inna ma unzirukum bil wahyi da wahayi ake wa'azi da wahayi ake addini alkitabu was sunna ala fahmi salaf as-salih so da haka ilmul kalam wal jidal da yawan gaddama cikin addini gaddama cikin qur'ani gaddama cikin sifofin Allah wal khusumatu fil qadari da yin husuma da hayaniya akan kaddarar Allah abinda ya shafi abinda Allah ya kaddara musamman manhiyun an wannan an hana yin shi inda jami'il firaqi a gurin dukkan bangarori dukkan bangarori na musulunci li annal qadara sirrullah domin kaddara sirrin Allah ne bai sanar da ita ga mala'ika makusanci ko annabi ma'aiki ba sirri ne na ubangiji subhanahu wataala akwai hadisi cikin hilya hilyatul auliya ta abu nu'aym hadisin ainihin wato abdullahi dan umar cewa la takallamu fil qadar fa innahu sirrullah wala tufshu lillahi sirra kar ku yi magana game da kaddara domin wato sirrin Allah ne magana game da kaddara ma'ana ka ce sai ka gano hikimar da ta sa Allah yayi kaza gurin gano hikimar haka ga ka ce to babu ma hikima gurin yin kaza to kaga wannan duka ta'addanci ne daka idan Allah ya kaddara al'amari kawai ka yadda ka rungumi wannan kaddarar ka yadda da abin da Allah ya kaddara in alkhairi ne gare ka ka gode ma Allah in ya zama akasin haka ka yi hakuri kamar da muka yi bayani a jiya to wannan asar yana da rauni amma abin da zai karfafe shi ko ma a ce yughni anhu faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam idza dhukira ashabi fa amsiku wa idza dhukira alqadaru fa amsiku wa idza dhukira an-nujumu fa amsiku nabi can an ambace sahabbai na ku ja bakin ku ku shiru kar ku faɗi komai sai alkhair idan aka ambaci kaddara kar ku faɗi komai sai alkhair idan aka ambaci taurari kar ku faɗi komai sai alkhair kakka ce tauraro kaza shi yasa wani ya mutu ko shi a kar kai haka abu ne na kaddarar Allah subhanahu wataala mana yace wa nahar rabbu tabaaraka wa ta'ala al-anbiya'a 'anil kalami fil qadari Allah ta'ala ya hana annabawan shi yin magana game da kaddara cewa dan me Allah yayi kaza ya hana su wato yana ishara zuwa ga annabi Nuh alaihi salam lokacin da dufana ya barke dan shi yana cikin wanda suka halaka bayan ya tsira da shi da muminan da suka shiga jirgin ruwansa sai ke cewa ya rabbi innabni min ahli wa inna wa'daka alhaqqu wa anta ahkamul hakimin ya Allah dana yana cikin ahalina tunda Allah ta'ala ya ce fasluk fiha min kullin zawjayn ithnayn wa ahlaka ka sanya cikin wannan jirgin ruwan na kowane nau'in ciyawa ko dabba namiji da na mace wanda in kun tsira za ku ci gaba da rayuwa da su sannan ka shigar da ahlak shi ya dauka al-ahlu na iyali shi ko al'ahalu na al'atiba'u wal ashab ake nufi mabiyanka sai ce illa man sabaka alaihi alqawlu minhu akwai wanda kalmar Allah ta'ala ta kaddara ta tabbatar ba zai shiga cikin wannan jirgin ruwan ba zai halaka yana ishara zuwa ga matar shi da ainihin wato dan shi to bayan al'amarin ya lafa sai annabi nuh yake cewa ya Allah dana yana cikin iyalaina gashi kuma yanzu ya halaka wa anta ahkamul hakimin daddade kai ne mafi hikiman masu hikima kai kadai ka san hikimar da ta sa kai kaga ya sa ladabi ciki amma duk da haka dan a tauna tsakuwa dan aya ta ji tsoro sai Allah ya ce wato ainihin ya nuhu innahu laysa min ahlika innahu amalun ghairu salih fala tasalni ma laysa laka bihi ilm inni a'idhuka an takuna min aljahili ci wannan baya cikin mabiyanka aikin banza yake yi da ka ka ƙara mun tambaya kan abin da baka san me yasa na yi shi ba ka kaddara kenan ka ƙara mun tambaya akan wannan ina yi maka wa'azin kar ka kasance cikin wanda suke jahilai ne suna ma Allah irin waɗannan tambayoyi sai annabi nuhu ya bada uzuri qala ya rabbi inni a'udhu inni a'udhu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilm wa illa taghfir li wa tarhamni akun min al-khasirin Allah ya yafe mushi shikenan kuma ba wani annabi da ya ƙara yin haka ina fata an gane wannan so da ka Allah ya hana annabawansa da kansu wa naha rasulullahi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anil khusumati fil qadar kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana yin gaddama a cikin abin da ya shafi kaddara ya hana yin gaddama da cece kuce akan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara ya zo cikin sunan al-imam at-tirmidhi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya ga wato ainihin sahabban shi suna so su yi magana kan abin da ya shafi kaddara sai ce azamtu alaikum Allah tanaza'u fihi ina mai muku umarni umarni mai karfi mai tsanani cewa kar ku sake ku yi gaddama a cikinsa a lafazin ainihin wato ibnu mata yace bi hadha umirtum aw li hadha khuliqtum da haka aka umarce ku ko saboda haka aka halicce ku ba a halicce ku don ku bincike cikin aikin Allah ba cikin abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara ba yace tadribuna alqur'ana ba'dahu bi ba'din bi hadha halakatil umam qablakum wannan ya halakar da al'ummun da suka gabata kuna nuna qur'ani ko sashin shi yana nema ya saba ma sashi cikin abin da ya shafi kaddara da gaibu kenan yace to kakku yi haka daka annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wa karihahu ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa radiyallahu anhum wa karihahu tabi'una sahabban annabi sun kyamaci hakan tabi'ai sun kyamaci haka da aka ba mu ibnu umar labarin abinda su ma'badin al-juhani suke fada a basra sai yace in ka je ka ce musu inna ibn umar bari'un minhum wa hum bura'u minhu ka ce musu ba ruwan ibnu umar da su kuma su ma ba nashi bane ba shi ba su to da suna magana cikin kaddarar Allah suna sanya bid'o'i a cikinsa hakan nan tabi'ai sun kyamaci haka Umar ibn Abdul Aziz al-Khalifatul Adil rahmatullahi ta'ala alayhi yake cewa ainihin wato abin da ya shafi kaddara karkai sa wato kakkar bincike ciki kakka cusa kai a cikinsa haka lamarin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama gace an yi fada wani yayi kaza wani bai shafe ka ba Allah ya riga ya kaddara abin zai faru kuma ya bada labarin ya gafarta musu to sai me kuma tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu ya'malun wa karihahu ulama wa ahlul wara'i malamai da masu tsantseni duk sun kyamace haka wa nahaw anil jidali fil qadari sun hana gaddama cikin kaddara fa'alaika bit taslimi wal iqrari wal iman wajibi akan ka shine ka mika wuya ka yadda kai imani واعتقاد ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كقدرتي duk abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa fi jumlatil ashiya'i a cikin duk abinda ya faɗa a dunkule wa taskutu amma siwa zalika abinda ba wannan ba kai shiru abinda ka sani ka faɗa wanda baka sani baka ja bakin ka kai shiru wal imanu bi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam usriya bihi ila samai kuma da yin imani da cewa lallai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama an yi isra'i da shi zuwa sama al'isra'u shi ne tafiyar dare to an kama hanya da annabi sallallahu Alaihi wasallama shi da mala'ika jibril daga albaitul maqdis daga ainihin wato alka'aba zuwa albaitul maqdis aka tafi ƙasar sham aka je albaitul maqdis ya yi limanci ma annabawa kamar yadda hadisi ya tabbata to an yi mi'raji da manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama daga nan wasara ila al'arshi wa kallamahu Allah tabaaraka wa ta'ala bayan isra'i wadda tafiyar dare ne sai kuma aka yi mi'raji daga albaitul maqdis suka hau zuwa sama ta daya sama ta biyu sama ta uku har zuwa sama ta bakwai kamar da hadisai suka tabbatar har zuwa ga al'arshin Allah subhanahu wa ta'ala da akwai inda da aka je mala'ika jibrilu sai ya tsaya annabi sallam ya ce mai kai ne dan jagora na ya zaka tsaya sai cewa ma minna illa lahu maqamun ma'lum ai kowa cikin mu akwai gurin da yake baya wuce shi amma kai aikawa akai ka je kai na daban ne je ka kawai to ya tafi inda sidratul muntaha indaha jannatul ma'wa idh yaghsha sidrata ma yaghsha ma zagha al-basar wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra nan ya gano abinda Allah ya nuna mishi na izza da iko da buwayarsa har zuwa al'arshi wa kallamahu Allah Allah ya yi magana da shi tabaraka wa ta'ala ba saɓanin maganar da suka saba ta hanyar mala'ika jibril yanzu ba da jibrilu ba a gurin wa dakhala aljannata ya shiga aljanna wa tala'a ila an ya leka wuta ya ga abubuwa da wa'inda ake ma'azaba da sababin azabar tasu wa ra'a almala'ikata ya ga mala'iku ya ga annabawa suka gaggaishe shi wa sami'a kalam Allah azza wa jalla ya ji maganar Allah kamar yadda annabi Musa ya ji wa nushirat lahu al-anbiya'u aka dinga bayyana masa annabawa kowane annabi ga saman da yake kowane annabi ga a saman da yake suka dinga kawo gaisuwa wa ra'a suradiqa ko suradiqatil arshi wal kursi yaga ainihin tubalai na al'arshi da kursiyin Allah subhanahu wa ta'ala ko a ce ainihin ginshikai wa jami'a ma fi samawati wa ma fil ardi fil yaqadha duk abin da ke sama da ƙasa ya ganshi a farke dan akwai wanda suke cewa mi'rajin ma a mafarki akai wannan mu'tazila ne dan akwai abubuwan da ake nuna ma annabi tabbas a mafarki shi mafarkin shi ba irin na kowa bane duk abin da ya gani a mafarki gaskiya ne mafarkin annabawa gaskiya ne ai shi yasa da annabi Ibrahim ya ga yana yanka dan shi sai da safe ya ce mai tokayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur ma za tara dai ya gwada imanin shi yace ga shawara naga ina yanka ka ya za ai yake ya san baban shi annabi ne sai yace qala i'mal ma shi ma umirtu ko qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insha Allah minas sabirin kama kai yanzu babanka tunda ba annabi bane duk biyayyarka in yace ya mafarkin yana yanka kai ka ce a baba addu'a zaka ka nemi tsarin Allah neman tsarin Allah zamu yi gabaki daya da ni da kai bai ma kamata asali ka gaya mun ba fahimta ko na'am to saboda haka akwai abinda aka nuna ma annabi sallallahu alaihi wasallam a mafarki na zancen wuta da aljanna da halin yan wuta da halin yan aljanna kan lokaci yana cikin sallah ma sai a nuna mai aljanna wata ran ana sallah sai aka ga annabi yana mika hannu can sai aka ga yayo baya da ya sallame ce kun san me ya faru suka ce a wani inabi aka nuna mu aljanna ya burge ni na kai hannu zan ciro shi aka nuna mun wuta sai naga wata mace an daure ta da gashin kanta ga wata mussa na ya gar fuskarta matan nan da ta daure mussa ta hana ta abinci ta hana ta taje ta yi farauta sanadiyar ta aka kai ta wutar jahannam to kaga shi manzon Allah sallallahu alaihi shi ra'ayil aini ne eh shi ra'ayil aini ne sallallahu alaihi wasallam da haka sai yake cewa wal kursi ko wa jami'a ma fi samawati wa ma fil ardina fil yaqadha duka ya gansu hamalahu jibrilu ala al buraq jibrilu shi ya ɗauke shi akan wata dabba da ake kira alburak wata dabba ce wadda da ita aka yi wannan isra'il taku ɗaya in za ta yi to inda wato idanta ya hango ne da inda idanta ya hango taku ɗaya kenan nan za ta taka hatta a darahu fi samawati har sai da ya yi yawo rangadi da shi cikin sammai wa furidat lahu salawatu fi tilkal laila aka farlanta mashi salloli a wannan daren da salloli guda hamsin ne ya yi ta roƙa a rage da shawarar annabi musa alaihi salam aka dawo biyar annabi musa ya ce mai kai mutane fa na yi fama da banu isra'ila ya ga abin da ya gani banu isra'ila hatsabi bai ne illa man rahimallahu minhum da ka ya ce ni yanzu na ji kunya na koma na koma kawai haka zan haƙura sai allah ya ce hunna hamsin wa hunna hamsin biyar ne amma ladar hamsin za a baka in kayi la yubaddalu alqawlu ladayya wa ma ana bidhallamin lil ibad wa raja'a ila makkah fi tilka al-layla ya dawo garin makka cikin dai wannan daren wa zalika qabla al-hijrati tun kafin yayi hijira a shekara ta 11 kenan wanda wannan hadisai ne ingantattu sanannu hadisan isra'i da mi'raji musamman riwayar Anas dan Malik har da ya dawo makkan ma yake ba su haɓai ƙuraishawa labari kowa na gurin ke cewa an tafiyar dare da shi an kai shi ƙasar sham tun kafin su ba su san lamarin ya wuce da inda suke tsammani daga makka zuwa sham ka je ka dawo shimfiɗarka ba ta huce ba ya ce ƙwarai kuwa suka ce kai muhammadu eh lallai sun tsofaffin bariki sun san gudare ƙwarai suka ce to bari mu jaraba yaran nan mu gani in dai ka san kasar sham ba mu labarin kaza da kaza da ke gefen masallaci yayi ta ba su labari da aka zo wani guri sai ya manci nan take sai Allah ya buɗa mushi eh kaga connection mai karfi ta Allah kawai sai ya hango yana gani yana ba su labari yana gani yana ba su labari eh suka ce kai wannan tsafi naka ya kai tsafi suka haɗu da abubakar a hanya aka ce zo mutumin kafa yau ya zo da babban lamari ya ce an yi tafiyar dare da shi daga nan ya ce awa huwa kala zalika shi ne da ya faɗi haka suka ce ya ce na yadda ya ce mun shi annabi ne na ce na yadda ya ce akwai wuta na ce na yadda ya ce akwai aljanna na ce na duk wannan ban gansu ba wannan ma in ya faɗa na yadda to daga nan ake ce mai as-siddiq shi bai taba shakku ba cikin lamarin addini musuluncin kanshi annabi a wata riwaya duk da akwai cece ku ce kan isnadin yace duk wanda na zo mai da sakon musulunci sai ya ɗanyi tangarɗa amma banda abubakar yana ce mai Allah ya aiko ni yace na yadda na miƙa wuya to as-siddiqul akbar ke sai annabi baya so a taba shi kuskure fa abubakar ya ma umar ya je ne mu ya yafe mai umar zuciya ta hau yace ba zai yafe ba sai bayan abubakar ya taho sai ya tunanin kai bai kamata ya ma aminin shi haka ba sai ya biyo bayan shi kuma abakar ya zo gurin annabi yana so a yi musu sulhu ashe already annabi sallallahu ya ji haushin abin da umar ya yana zuwa annabi ya rufe umar da fada halla antum tariku li sahibi dan me ba za ku bar min aboki na ya huta ba sanda kuka ce ƙarya nake shi kadai yace gaskiya nake kuka rike dukiyoyinku shi ya taimaka mini kuka cutar da ni shi ya tallafa mini kuka yi kaza abubakar yana abubakar yana ya rasu ni ne ban ni na mai ba daidai ba annabi ya ce a banni da shi to daga nan umar ya gano su abubakar jallayi ne ba a shiga gonarsu ce sa duk wanda yake cutar da su sai kaga Allah ya wulakanta shi tun a duniya tun a duniya sai Allah ya kaskantar da shi Allah ka kare mu na'am